alaikum wa rahmatullah Allah ya ƙara wa malam lafiya menene hukuncin yin mining na app da na telegram a musulunci sidira pi etc da kuma crypto gaskiya wannan tambaya ce mai faɗi wanda na san dai kana ɗan bibiyar karatuttuka da nake gabatarwa na amsa ire-iren waɗannan tambayoyin a wurare daban-daban kuma na yi lafcoci da dama a kai ba gana kirifto ba maganar da za a amsa ba ne a irin wannan yanayin na karatu da yake da abin da za a yi domin akwai maganganu masu tarin yawa na maluma da kuma hujjojin kowanne ɓangare amma dai a dunkule maganganu ne guda uku wasu ɓangaren na maluma su kan tafi kan cewa wannan al'amarin al'amari ne da ya zo sabo ba a gane shi ba kuma an gagana tantance kadara ne shi ko yaya ko kuma kuɗi ne kuma ƙasashe da yawa ma suna ɗarɗar a kai don haka a dakatar da shi a haƙura da shi haramun wasu suka tafi akan cewa wannan abun asalinsa a shari'a ai komai ma halal ne don haka shi ma yana nan akan asali sai idan an iya tabbatar da haramcin a nan ne za a ɗauki haramcin wasu suka tafi akan cewa a duba a kayyafa shi a dubi abin da yake halal ne a halatta shi wanda yake haram ne a haramta shi wanda ni na fi karkata ga wannan ƙaunin na ƙarshe a cikinsa a fahimta ta akwai abubuwan da halal ne akwai abubuwan da haramun ne shi ya sa ma na yi lafcoci da yawa akan haramtattu wanda babu saɓani a kai ko da an yi saɓani wasu sun ce halal wasu sun ce haram to akwai abubuwan da ake yi a kiripto da babu saɓani akan haramci wannan na gabatar da lafcoci da yawa musamman abin da yake da alaƙa da wannan trading platform na ponzi schemes da kuma pyramid scheme ire-iren waɗannan 'yan damfarar da suke cin dukiyar mutane ba tare da haƙƙi ba waɗannan ƙasa an ƙaunar wahidar haramun ne nau'i na biyu su ne waɗanda suke taimakawa wata mu'amala ta haramu kamar coin ɗin da suke utility ne na caca wanda da dama daga cikinku za su iya tuna na buga misali da wani hamster combat wanda na caca ne wanda na hamster racing ne ana amfani da shi a matsayin utility token na caca ire-iren waɗannan haramun ne bai halatta a yi ta'amuli da su ko da mining ko da ciniki siyarwa ko da staking ko da wani abu da yake da kama da haka nau'i na gaba shine wanda suke da alaka da lgbtq ƙungiyoyin 'yan maɗugo da ƙungiyoyin 'yan yaɗa abin da luwaɗi da makamantansu waɗannan su ma suna da coin da suke promoting abin da suke yi shi ma haramun ne ka yi mining ɗinsa ko kuma ka yi trading a cikinsa ko ka yi staking ko kuma a baka wani reward na referral ko na wani airdrop ko wane ne ko wane ne na ƙarshe shi ne wanda suke da alaƙa da tallata tsiraici da abin da yake da alaƙa da pornography su ma akwai akwai ire-irensu duk wanda ya afka cikin wannan to bai halatta ka yi ta'amuli da shi sai kuma ɓangare na uku shine abin da yake da alaƙa da nau'in kasuwancin da za ka yi akwai sharuɗan da za ka cika idan trading za ka yi dole trading ɗin nan ya kasance spot trading ne don idan ka tafi trading ɗin da yake akwai margin ko leverage a ciki wannan akwai mu'amala ta riba a ciki sannan kuma sai a guji dukkanin abubuwan da derivatives ne da forward da futures da options waɗannan dukkanin su haramun ne waɗannan abubuwan akwai su a mu'amaloli na fili waɗanda ba na kirifto ba tunda su haramun ne a mu'amalar fili to min babin aula idan suka shiga mu'amala ta kiripto su ma haramun ne sauran waɗanda ba waɗannan da muka ambata ba a nan ne ake da saɓani idan ka yi riko da fatawar masu halacci to ka iya zuwa ka yi amfani da su ko da mining ko da referral ko da karɓan airdrop ko kuma da yin wasu tax ɗin da ba su haramta ba daga cikin domin daga cikin abubuwan da suka haramta akwai tax ɗin da yake haramun ne idan an ce ka je ka kalli wata rawa daga cikin tasin da aka baka ko kai promoting wani kasungumin dan daudu ko dan luwadi ko wani mawaki da ka je kai liking x account din shi to waɗannan suna daga cikin account din da daga cikin mu'amalolin da bai halatta ka yi a cikin mu'amala ta crypto ko da ku kai riko da da da fatawar halacci a ƙarshe koyaushe kira in na samu irin wannan dama musamman a tsakankanin ɗan uwana matasa kuma na ga akwai ‘yan baiwa da yawa nakan ja hankalin cewa wannan san banzan fa ba fa a yin kuɗi da kuɗin banza ka tashi ka nema ka yi amfani da ƙwaƙwalwarka ka yi amfani da ƙarfinka ka yi amfani da alaƙarka da mutanen da kake zaune da su sabo da maza jari lafiya jari connection jari da duk abin da kake da shi ka nemi arziki na halal amma wannan laluma-laluman na zuwa duk inda aka ji wani abu da za a dangwala a tafi a yi dangwale-dangwale to fa amfani ake da kai ana samun kuɗi a ɓata maka lokaci kai a shi wata hudu wata biyar kana dangwale-dangwale a ƙarshe a tara maka wani coins na iska wanda ba shi da balu komai sai an duka daɗe kana yi sai a zo a ce to yanzu ana buƙatar sai ka yi wani wani sai ka yi wani sai ka yi sa wani gas fee ka sa wani ton guda biyar ko guda goma daidai nauyin wallet ɗinka sannan bayan ka gama wannan a zo a ce yanzu bara a yi maka KYC bayan an gama maka KYC sai a ce to yanzu bara a je a nemi balu ɗinsa ana listin ɗin shi sai ka ga cewa bara a yi bonin sai an yi bonin ɗinsa kana jin ka tara miliyan biyar sai a yi bonin point zero hudu saura nawa kenan saura ɗari biyar ƙarshe sai ya fito a balu ɗin 0.001 USD in ka hada gaba ɗaya sai ka ga in kai kwambatin abin da ka samu a USD ɗinka gaba ɗaya dala ashirin ko dala talatin ka samu idan kai kwambatin ɗinta inda a naira sai ka ga eh ka ɗan samu kuɗi tun da ya kai wajen dubu nawa dubu arba'in ko dubu hamsin to kai evaluating a duk kullum aikin nawa kai musu aikin nawa kai za a baka dubu arba'in kullum a dangwale dangwalen da kake yi da haya keke na ka karɓa sojan haya kake kewayawa kullum awa biyu wallahi ya fi maka saboda shi garanti ne za ka yi mining ɗinka kuma ka samu koyin ɗinka a take in ka ga dama ma ka ziyarci mai indoyi ko ba haka ba so samari mu rabu da wannan momanta raka baci siddan fa huwa jahilun din wannan magana jahilci ce ka nemi na guminka wannan shine korantarwar addinin musulunci wallahu ala wa ala wannan yana tambaya assalamu alaikum prof tambaya ta ita ce a mutum ne yake lazimtar sallar nafila raka'o'i goma kamar yadda ya tabbata a sunna sha biyu dai sha biyu lokacin lokacin fitowar alfijir kafin sallar azar bayan sallar azar bayan sallar magariba da bayan sallar isha'i yanzu kuma ana sallar tarawi to ya mutum zai yi da raka'a biyu na bayan sallar isha'i kuma mutum yaya sallan a tarawi da imam har zuwa shafa'i da wutiri tambayarsa dangane da sunanun rawatib ne ko wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa hadisi ingantacce cewa wanda ya lazumce ta baina yawmin wa laila a dare da wuni ya lazumci waɗannan raka'o'i guda goma sha biyu waɗanda suke raka'a biyu bayan sallar a kafin sallar asubahi raka'a biyu kafin azahar raka'a hudu bayan azahar raka'a hudu raka'a biyu bayan magriba da raka'a biyu bayan isha'i su ne goma sha biyu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah zai gina masa gida a aljanna ka lazamce shi saboda khairul a'mali adwamuha ya zama ka lazamci waɗannan sunanun rawatib din to shine yake magana da da ramadan idan ya idan da sallah da kafin ramadan ana yi amma yanzu in an idan da sallah ana yin tarawih yaya zai yi malamai sun ba da fatawoyi guda biyu bangare na ɗaya wasu suka ce ya yi ƙoƙari yana idar da sallah da ya yi azkar kafin liman ya miƙe ya fara tarawi ɗan wannan lokacin da ake samun jinkiri ya tashi ya yi sunan rawatib ɗinsa ba tare da ya ja dogayen surori ba wasu suka ce a'a zai iya yi bayan an idar da sallar tarawi an idar da shafa'i da wutiri gaba ɗaya kafin ya fita daga masallaci sai ya sunan rawatib ɗinsa wannan dai su ne fatoyin malamai wallahu ala wa alam amma wannan nafilar ba za ta faɗi ba saboda a salloli da ake yi na tarawihi da tambaya na ƙarshe yana cewa assalamu alaikum Allah ya ƙara wa malam lafiya da alaramma amin ina da ina da savings account a Jaiz Bank kuma duk bayan wani lokaci suna turo min ƙarin kuɗi sama da nawa shin wannan kuɗin ba interest bane eh ba interest bane wannan kuɗin ba interest bane tambayoyi suna yawai yawaita musamman ga masu savings account za ka ga kowanne banki daga cikin bankunan musulunci ko jaiz bank ko tash bank ko lotus bank ko centros ko alternative idan kana da savings account da su ba current account ba za ka ga ana ƙara maka wasu 'yan kuɗaɗe ko ƙarshen wata ko kuma duk bayan wata uku wannan kuɗaɗen da ake baka ribar kasuwancin da suke gudanarwa ne bayan sun fashi tasu sai su ɗan tsakura maka sauran abin da ya rage kai ma a cikinta saboda alaƙar da take tsakanin mai savings account da banki ita ce alaƙar mudaraba ka ba su kuɗin ne sun karɓa a matsayin mudaraba kai kayi da sunan ka ajiye su kuma sun karɓa da sunan bari su gudanar da kasuwanci da shi abinda aka samu na riba su ɗauki kaso mai yawa a ciki usually prevailing rate din shine za su ɗauki 70% sai kuma su baka 30% idan kana da miliyan ɗaya suka gudanar da kasuwanci suka ci dubu ɗari to za su ɗauki dubu saba'in kai kuma su jefa maka nawa dubu talatin misali nake bayarwa ba lalle bane ya kai haka to idan ka ga wannan dubu talatin ɗin sakamakon kana da miliyan ɗaya to sun baka kasanka ne na ribar kasuwancin da treasury department suka gudanar a wannan banki ba interest ba ne yadda masu conventional account a conventional bank suke bayarwa saboda shi wannan alaka ce ta kasuwanci tsakaninka da su wani zai ce to yaya maganar kuma asara tunda mudaraba ce tabbas a mudaraba akwai ɗaukar asara kamar yadda ake ɗaukar riba to amma kasancewar ƙwararru ne wanda suke gudanar da kasuwancin kuma suna yin ƙoƙari su ga sun yi due diligence su an yi taking different steps na risk mitigation mechanism to da wahala a samu asara din idan ma an samu asarar akwai tsare-tsare na yadda kai ba za ma ka samu asarar ba wataƙila sai dai kuɗinka ya dawo ka ga cewa ba a tura maka komai ba that means kenan an yi ƙoƙari an yi bridging asarar saboda suna da reserve akwai abin da ake cewa IRR investment risk reserve akwai abin da ake cewa PER profit equalization reserve waɗannan dukkan nusu shock absorbers ne na da abin da za a iya samu na shortage daga cikin kasuwancin da za a gudanar idan ma ya faru duk da yake ana ɗaukar matakai masu tarin yawa na gudun kada ma wannan asarar ta faru don haka dai abin da ake bayarwa ko a savings account ko kuma a fixed term deposit account wanda ake cewa mtd mudaraba term deposit ma'ana kuɗin da za ka sa a yarjejeniya tsakaninka da banki cewa su juya abin da suka samu na riba ku raba based on yadda kuka yawanci shi ba 70 ko 30 bane wani lokacin da gushiyabul ne za ku tattauna za ka faɗi ga abin da kake so na kasar riba kashi 40 kake so kashi 50 kake so ku 50 50 in sun aminta su karba in ba su aminta ba shikenan sai su bar maka kuɗin ka je waje wani wajen waɗannan duk kuɗin da aka baka sakamako ne na kasuwanci da suka gudanar kuma so da dama mutane sukan ɗan zama suna da ɗan ɗarɗar a kan mu'amalolin da bankunan musulunci suke gudanarwa saboda rashin sani domin idan ta fahimci yadda suke gudanar da alaƙar ba zai zama tana da wani ƙaiƙayi a zuciyarka na cewa wannan kuɗin da suke bayarwa ko kasuwancin da suke halal ne ko haram ba ne domin ba iya su kaɗai ba ne ma'aikatan bankin suke kulawa da shi akwai matakai na daban-daban kusan guda huɗu ko guda biyar da ake bi don tabbatar da cewa ba a shigar da mu'amala ta haramu a cikin bankunan musulunci ba daga ciki akwai mataki na regulator central bank babban bankin najeriya yadda yake kulawa da sauran bankuna haka yake kulawa da bankin musulunci to bankunan musulunci kuma shi banki ko ma'aikatan banki wasu ma ba musulmi ba ne ma'aikatan cbn to sai aka yi kwamiti na manyan maluma wanda aikinsu shine tabbatar da cewa an bi ƙa'idojin musulunci a bankunan musulunci idan aka kauce suka samu labari za su ba babban bankin najeriya shawara kuma zai ɗauka wajen hukunta banki ko kuma ma'aikacin banki da ya gudanar da wata mu'amala wacce ta sabawa shari'a wannan kwamiti ƙarƙashin shugabancin Sheikh Sharif Ibrahim Sale Al-Husaini da kuma babban malaminmu Dr. Bashir Aliyu Umar da kuma sauran manya-manyan maluma waɗanda suke sanannu a cikin wannan ƙasa. To banda wannan kuma akwai wata leya ɗin ko kuma wani tsarin masu kulawa shine a kowanne banki. Misali bankin Ja'iz yana da kwamitin malamansa, bankin Tash yana da kwamitin malamai, bankin Lotus yana da kwamitin malamai, haka na SunTrust da Alternative Bank dukkaninsu suna da kwamitin maluma waɗanda suke jajirtattu wanda suke tabbatar da cewa ba a kauce ba. kamar na bankin ja'iz tun da shi ne tambayar ya yi misalin ja'iz bank a ja'iz bank akwai a manyan maluma da suke kulawa da wannan tsarin kamar Sheikh Abdul Wahab Abdullah Allah ya kara masa lafiya Imamu Ahlus Sunna na Kano ko da kuma Professor Ahmad Bello Dogarawa babban malami na addini babban malami masanin kididdigar kuɗi wanda yake Jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria da kuma babban malami dan uwa Dr. Associate Professor Dr. Warshu Tijjani Rabi'u a Jami'ar Bayero da sauran waɗanda suke mambobi ne a wannan kwamitin. Mataki na uku shine a cikin bankin akwai tsarin da ake cewa shari'a audit department wanda kowanne banki suna da shi aikin su tabbatar cewa duk mu'amalar da banki zai yi bata sabawa shari'a ba mataki na hudu akwai abin da yake da alaka da shari'a a shari'a compliance tabbatar da cewa ana kulawa da ka'idodin shari'a a cikin karkashin compliance department na kowanne banki haka kuma bangaren risk akwai shari'a risk karkarin chief risk karkashin chief risk officer na kowanne banki waɗannan su ne matakai biyar da ake bi don tabbatar da cewa bankunan musulunci ba su saba wa tsarin gudanar da mu'amaloli na kuɗi a musulunci ba so don haka wannan kuɗi da ake turo maka ƙarshen wata ko kuma ƙarshen bayan dukkanin wata uku ƙarshen kwata lallai kuɗi ne wanda yake halalan ɗayiban in aka baka sai ka cire ka samu riba ka yi mu aka yi amfani da shi wallahu ala wa ala ala ramma bismillah wa yadda insanu
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا نعم الله سبحانه وتعالى يقول ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير dan adam zai dinga yin addu'a sharri irin wacce ya kamata a ce yayi ta ne akan addu'al alkhairi wa kanal insanu ajula lallai dan adam ya kasance mai garaje ne ma'ana mai gaggawa ne ubangiji subhanahu wata'ala a wannan aya bayan ya faɗa mana cewa inna hadal qur'ana yahdi lil lati hiya aqwam lallai shi alqur'ani yana shirwarwa ga tafarki wanda yake shine mafi daidaito to sai kuma ya yi bayanin haƙiƙanin asalin halayyar dan adam mutukar ba ya samu shiriya ta alƙur'ani ba in ɗan adam bai samu shiriyar alƙur'ani ba to wa yad'ul insanu du'a'ahu bil khair zai dinga addu'a bi sharri dan adam zai dinga addu'a bi sharri du'a'ahu bil khair zai dinga yin addu'ar sharri du'a'ahu bil khair addu'ar da ya kamata a ce yayi ta ne dan neman samun alkhairi wanda wannan ita ce ɗabi'ar ɗan adam by default amma idan ya samu shiriya ta alƙur'ani to sai ya sauka daga wannan sai ya koma yana halayya wacce take daidai da ɗabi'ar ko shiryarwa ta alƙur'ani wacce ita ce billati hiya aqwam wacce take ita ce mafi daidaituwa sannan Allah subhanahu wata'ala yana cewa walau yu'ajjilu Allahu lin-nasi sharra isti'jalahum bil khairi laqudiya ilayhim ajaluhum da Allah subhanahu wata'ala yana jawo wa mutane abin da suke addu'a ga karan kansu bisharri na sharri isti'jalahum bil khairi da yana gaggauta musu yadda yake gaggauta musu addu'ar alkhairi da yana gaggauta musu ta sharri to la qudiya ilaihim ajaluhum da tinuma an gama da su da tinuwa abin su ya tsare domin dan adam yakan budi baki yayi addu'a ta janyo wa kansa bala'i yana janyo wa kansa zaka ga wasu hatta a zamantakewar mu sai ka ji yana cewa in ba haka bane Allah ya tsine masa albarka to ka ce maka albarka mana ko ba haka ba ka roki ya maka albarka mana ka ce in gaskiya na faɗa Allah ya mun albarka maimakon ka ce in ƙarya ka faɗa Allah ya tsine maka albarka ko Allah ya tsine masa albarka ko kaga wannan shi yake jawo wa kansa wannan ɗabi'a ce ta waɗanda ba musulmi ba irin mushrikan makka da suka dinga addu'a ta ta'annati suka ce wa ibqalullahumma in kana hadha huwa alhaqqa min indika fa amtir alaina hijaratan min as-samai aw itina bi'adabin ali suke addu'a suke cewa ya ubangiji in dai wannan alqur'anin da gaske daga wajenka yake to kai mana ruwan duwatsu fa amtir alaina hijaratan minas sama'i in kuma ba haka ba Allah kai mana ruwan azaba wacce take mai radadi a rukina bi azabin ali wanda kaga wannan rashin hankali ne ta yaya zaka roki zaka roki kawa kanka bala'i ai gwara ka roki cewa idan akan kuskure kake to Allah ya ganar da kai ko kamar yadda wancan rajulun mu'minun min ali fir'auna ya fada fa in yaku kadiban fa alayhi kadibu wa in yaku sadiqan yusibukum ba'du alladhi ya'idukum idan ya zama annabi Musa in yaku sa in yaku kadiban in ƙarya yayi ma misali sai ya zama ƙaryarsa tana tattare da shi amma idan kuma gaskiya yayi fa abin da yake fada din zai same ku to kana da yakinin gaskiyar da kake kai gaskiya ce har zaka jawo kanka bala'i kamar yadda zaka ji wani ya ce wai in ba kaza bane ta sama ta rugurguzo masa sai ka san ta sama ko ko kuma ya sunan wacce rantsuwar da ake faran gwatsa ko eh duk waɗannan wa yad'ul insanu bi sharri du'ahu bil khairi ne ai wannan addu'ar ya kamata ka yi ta ta alkhairi ne wa yasta'jilunaka bil adab walaula ajalun musamman laja'ahum al adab yasta'jilunaka bil adab wa inna jahannama lamuhitatun bil kafiri suna gaggauto da azaba suna kokarin gaggauto da azaba يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد waɗanda suke ba su imani ba suna gaggauto ta suna ƙoƙarin jawo azaba suna tambaya yaushe alƙiyama za ta tsaya ne su so suke a gaggauto da ita yas'alunaka anis sa'ati ayyana mursaha فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو فقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك عفي عنها سدن هكا jawo bala'i da addu'ar bala'i wajen da ya kamata a yi addu'ar alkhairi wannan ba ƙaramin haɗari yake da shi ba gwara ka yi addu'ar alkhairi daga cikin irin wannan jawo bala'in shine mu dinga yi wa ‘ya'yanmu mummunar addu'a mu dinga yi wa ‘ya'yanmu mummunar addu'a wannan Allah ya wadaransa saboda ne ki roki Allah ya shirya shi mana bai sai wadaransa ba ma ga yadda yake yanzu to ta kuma idan Allah ya wadaransa ƙarshe zai zama ba ɗanki ba ne ɗanki ne in ka ce Allah ya tsine masa in ya tsine masa ɗin bai tsinuwar kanka za ta dawo don haka da ‘ya'ya da shugabanni ba a musu mummunar addu'a. Hatta shugabanni duk abin da suka yi ƙoƙari ake a musu addu'a ta shirya, in ba masu shirya ba ne Allah ya canja su, amma in kana musu addu'ar Allah ya tsine musu, to kana gada yadda muke ciki tun a yanzu ba a ma tsine musu ba. Don aka tsine musu kuma sai yaya, sai mu koma yaya, a yanzu ma ba a tsine musu ba, kun gada yadda muke siyan litar mai, kun ga yadda kwanan shinkafa yake, kun ga yadda kwalbar mai take ko ba haka ba to kuma Allah ya tsine musu sai yaya ai bala'in sai ya fa haka ko ba haka ba to a roƙa musu shiriya in ba masu shiriya bane Allah ya canja mana da mafi alkhairi to haka kuma ƴaƴa idan sun yi ba daidai ba kada a dinga musu mummunar addu'a akwai kissa shahararriya ta babban malami limamin haramin makka Sheikh Sudais ya kasance lokacin yana kuruciya ɗan rashin jin nan da aka yi shi ma baya ji mai ƙiriniya ne sosai to kullum ya yi wa mamasta ƙiriniya addu'ar da take masa ja'alaka Allahu lil muttaqina imama Allah ya sanya ka ka zama limamin masu takawa kullum addu'ar da take masa rashin ƙiriniya yake mata fara mata ta'adi sai Allah subhanahu wataala ya amsa addu'arta yanzu shine number 1 liman chief imam na duniya ko ba haka ba tunda dai duk duniya mu dai a matsayin mu na musulmi muna da masallacin da ya kai almasjidul haram babu to shine limamin wajen shine chief imam na wajen kun ga tasirin addu'ar me iyaye to kuma akwai waɗanda su kuma mummunar addu'ar suke yi waɗansu kuma addu'ar ta kama su akwai wani da na sani ana ce masa rajimi a'udhu billahi minash shaitanir rajim ko rajimi la'anan ne jefaffe kenan to laifin kusan jifaffen ya zama eh mana to tun yana karami an riga an jefe shi da mummunar kalma ba abin da baya yi na badala yayi shaye shaye yayi dauke dauke ya ta dantabelan sa kala kala saboda tun yana yaro an kira shi da me da rajimi akwai yaran da da yawa da iyayensu suke yawan tsine musu wannan Allah ya tsine masa Allah ya tsine masa daga nan sai ya zama tsinan nan da gaske saboda hadarin addu'ar iyaye to ka'ida shine ku roki alkhairi wa yad'u al-insanu bi sharri du'ahu bil khair wannan abu dabi'ar da dan adam yake yi ita ce dabi'ar ta asali to idan ya samu shari'a ta alqur'ani to sai ya dinga roƙar alkhairi ba ya dinga roƙar sharri ba wa kana al-insanu ajula lalle dan adam ya kasance ne garaje ne khuliqal insanu min ajal an halicci dan adam daga gaggawa dan adam mai garaje ne innal insana khuliqa halwa idza massahu sharru jazua wa idza massahu alkhairu manua illa almusallina dan adam a default setting din shi factory setting din shi in ba ya samu shiriyar alqur'ani ba to yawanci halu'an miraki ne idan masahu sharu jazu'a idan alkhairi mai gaggawa ne idan alkhairi ya same shi idan sharri ya same shi sai ya kasance miraki ne sosai wa idan masahu alkhairu manu'a idan kuma alkhairi ya same shi sai ya shiru ya zama mai rowa ba zai dinga bayarwa ba idan wata dan ma'aikaci ne idan ba a biya albashi ba kwana ashirin da bakwai da takwas ga wata ya dinga complain kenan har yanzu fa shiru fa gari bai waye ba mun ga hajjini har yanzu bai zubar da ruwa ba ko da ko wata zai kai talatin da ɗaya da biyu da abin nan biyu uku ga wata ba a biya albashi ba yanzu zai ƙara lissafi sai ce mu wata ai talatin da shida saboda an yi kwana hudu ko kwana biyar ba a biya albashi ba amma da za a biya ashirin da biyu ga wata shiru za ka ji inda masu bin sa bashi sai ma ya kashe waya ko ba haka ba to haka kuma 'yan kasuwa idan kasuwa ta yi daɗi ba za ka ji labarinsu ba shiru za ka ji amma idan kasuwa ta yi duka ka yau kasuwan nan ta yi duka to lokacin da ka ji daɗi wa ka faɗawa to wannan ɗabi'ar ɗan adam kenan sai idan ya samu shari'a ta alƙur'ani shi yasa a can Allah subhanahu wata'ala yace illal musallina waja'alna al-laila
وجعلنا الليل والنهار ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا na'am Allah subhanahu wata'ala yace waja'alna al-laila wan-nahara ayatayn lalle mun sanya dare da ra- mun sanya dare da rana ayatayn ayoyi ne guda biyu wa mahauna ayatan laili sai muka shafe muka ɓoye ayat dare ta fuskari duhu waj'alna ayatan nahari mubsira ita kuma aya tara ta wuni sai muka sanya ta wacce ake gani ta hanyar rana litabtagu fadlan min rabbikum saboda ku fita ku nema daga fallar ubangijinku walita'lamu adada sinina wal hisab sannan kuma ku san adadin shekaru da kuma lissafi wa kulla shay'in fassalahu tafsila kuma Allah subhanahu wata'ala ya bai fayyace komai iyakacin fayyacewa Ubangiji subhanahu wata'ala yana ba mu labarin ɗaya daga cikin ayoyinsa ko biyu daga cikin ayoyinsa su ne aya ta dare da rana da ya sanya su a matsayin ni'imomi ga ɗan adam. Kul ara'aytum in ja'ala Allahu alaykumul layla sarmadan ila yawmil qiyamati man ilahun ghayru Allah ya'tikum bi laylin bi naha bi dhiya afala tubsirun kul ara'aytum in ja'ala Allahu alaykumun nahara sarmadan ila yawmil qiyamati man ilahun ghayru Allah ya'tikum bilailin taskununa fihi afala tubsirun ku duba ku gani idan ubangiji subhanahu wata'ala da zai dauke dare ya bar ku wuni ne gaba daya kamar yadda yawanci kasashen da suke ariyar south pole kamar wanda suke ariyar norway da wanda suke ariyar chile da wane ne yawanci ba sa ganin rana wani lokaci kamar yadda wani lokacin ba sa ganin me za ba sa ganin duhu su wani wannan su yankin su saboda position din da Allah subhanahu wata'ala ya sanya su a duniya haka ne to amma mu da muke zaune a yankin da ake samun dare ake samun rana ni'ima ce da Allah subhanahu wata'ala ya sanya mana dare din waja'allan laila libasa waja'allan nahara ma'asha waɗannan ni'imomi ne da ubangiji subhanahu wata'ala dan haka idan ya dauke kowace ɗaya daga ciki lalle rayuwar mu za ta takura ko su waɗanda suke rayuwa a waɗannan yankunan rayuwarsu a takura take to a wanda suke normal area da ake samun dare da rana da za a ce a ɗauke daren gaba ɗaya kullum a rana suke za su takura ba ƙaramar takura ba ko kuma a ce ga lokacin dare yayi kuma rana ta ki faduwa ya kake gani wannan ba ma takura ba tashin hankali za su shiga a ce yanzu ga rana ta fa- ta kusa faduwa karfe shida da rabi ya kamata a sha ruwa a agogo amma kuma ga rana ta ki faduwa yanzu wa yake tunanin batun shan ruwa ko tunani za a yi me yake faruwa ko ba haka ba to da kuma za a yi sallar asubahi bayan an idar da sallar asuba sai kuma duhu duhu ya ci gaba gari ya ki wayewa ya kake gani shi ma akwai tashin hankali ko na taba baku labari ko a nan ne ko a wani majalisin wani abokinmu da ya rikice lokacin da ya ga rana ta fito ta yamma a Malaysia da safe ya fito daga masallaci ya kama hanyar hankalinsa ya tashi ya rude ya koma ya tashi duk ɗan ɗakin su yake ku tashi farara ta fito ta yamma waka ake waƙi'a me yasa dalilin shine bai taɓa kula ba cewa a malaysia yamma ake kallo ba gabas ba idan za a yi sallah alƙiblarsu yamma suke kallo ba sa kallon gabas saboda su suna gabas da ka'aba don haka alƙiblarsu za su kallo yamma ne ko mu kuma da muke nan muke yamma da ka'aba sai mu kalli ne gabas to da ya gagara bambance gabas da alƙibla to don haka sai ya ɗauka a ko'ina ma gabas ake kalla akwai wuraren da arewa suke kalla akwai wuraren da kudu suke kalla ko a cikin saudi arabia idan kana madina kudu za ka kalla kudu za ka kalla so don haka shi da ya bai san wannan bai san wannan lissafin ba da ya fita daga masallaci ya fita kofar masallaci ta bayan alƙibla ina kenan gabas kun gane ko sai ga rana ta fito don haka a lissafinsa ta ina ta fito ta yamma in ka ta fito ta yamma إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا فدان هكا سيكوما gida ya tashi sauran abokanan zamansa da suka tashi suka fuskanci imuwar da ya samu har sun fara yi masa dariya sai suka gafa wannan aka matsa zai iya samun matsala a lissafin kwakwalwarsa sai aka ce to dan zauna tukunna katina da muka taho mun hau jirgi eh mun hau jirgin Ethiopia eh ai mun tsallaka bahar Maliya eh to daga nan ba an ci gaba da tafiya ba eh to ai an wuce Saudiya to Ka'aba tana baya don haka ita ake wayawa yamma a kalla eh to don haka yanzu ai yamma dama ake kallo nan din da ka gani ta fito normal ne gabas ne yace to sai a ji zuciya alhamdulillah to kaga wannan tashin hankalin da ya shiga irinsa kuma za ku shiga da za a ce yanzu lokacin faduwar rana ta yi kuma ta ki faduwa za mu rikice ko ba za mu rikice ba za mu rikice to ni'imar ubangiji subhanahu wata'ala ce a wani wajen Allah subhanahu wata'ala ce tabarakal ladzi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira wa huwa alladhi ja'ala al-layla wan nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada shukura sarki ya tabbata ga Ubangiji subhanahu wata'ala wanda ya sanya a sama wasu buruj ya sanya ya sanya taurari a sama wa kamaran munira ga kuma wata ne haskakawa sannan kuma ya sanya allaila wan nahara da dare da rana khilfatan masu jujjuyawa in wannan ya zo sai wannan ya zo in wannan ya zo sai wannan ya zo shi yasa Allah subhanahu wataala ce wa min ayati an an khalaq an ja'ala lakum al-layla litaskunu fi ja'ala lakum al-layla wan nahara litaskunu fihi wa litabtagu min fadlihi wa la'allakum tashkurun Allah subhanahu wataala ce daga cikin ayoyinsa ya sanya muku da dare da rana wanda suke su suke wakiltar ayar ayar muni da dare su ne wata da kuma ne da kuma rana da kuma Allah subhanahu wataala yake wali ta'lamu adadas sinina wal hisab dan ku san adadin lissafi ta hanyoyin su domin ta hanyar wata ta hanyar rana ake samun ake sanin lissafin ne kwanaki ana lissafa lissafin kwanaki ne da fitowar rana da faduwanta ko idan rana ta fito ta faɗi ta ƙara fitowa to an samu me kwana ɗaya da wuni ɗaya idan ta fito ta faɗi an samu wuni ɗaya idan ba ta nan aka har ta ƙara fitowa to an samu dare ɗaya to shine lissafin yawmun wa laila wannan shine 24 hours din idan ba ta hanyar fitowar rana da faduwarsa ba ta ba ba za a iya samun wannan lissafin ba wanda kuma shi ma ya danganta da wurare daban-daban da da da a cikin duniya domin lokacin da wani bangare na duniya yake dare to kuma wani bangaren na duniya yana ne yana rana yanzu ƴan uwanmu da suke azumi a areal california Los Angeles da eriyoyin da suke kusa da su a yanzu nan wasu daga cikinsu ba su ji mama da yin da yin suhur ba waɗanda suke Sydney wanda suke Australia yanzu a yanzu maganar da muke sun kusa fara suhur na karfe uku na dare sun tashi suhur yanzu sun tashi suhur wanda suke area su Malaysia yanzu su ma kusan suna lissafin karfe biyun dare ne mu kuma muna shirin ne shan ruwa su kuma wanda suke can yanzu sun dau sahur ba su ma jima ba to wannan caccanjawar wurin yana daga cikin wani ta'alamu adada sinina kowanne daga cikin waɗannan yankunan suna lissafi ne da me da fitowar rana da faduwarta to ka'ida shine duk inda ka samu kanka a nan hukuncin ka yake ko a azumi ne ko sallah ce wajen da kake a nan hukuncin azuminka ko sallarka yake ba ka lissafi da wajen da ka ɗauki azumi da za ka ɗauki azumi yanzu a nan jirgi ya tashi da kai ka tafi ƙasar saudiya a koye daga yanzu ka tashi ka nufi amerika to fa za ka daɗe baka sha ruwa ba za a daɗe ana yi ko kuma ka ɗauko azumi daga malaysia kamar ƙarfe ukun dare ka kamo hanya ka fara tafiya to fa sai ka yi azumin wajen awa goma sha takwas saboda shan ruwanka na najeriya ne ba shan ruwan malaysia za ka yi ba don lokacin da ka taso a can ka basu idan ka yi tafiyar awa goma to su lokacin sanda ka taso karfe uku to su a wannan lokacin suna lissafin karfe nawa suna lissafin kusan karfe ɗaya rana ne kai kuma yanzu a lissafinka kana lissafin karfe nawa kana nan haka lokacin da ka ƙaraso eriyan nan haka za ka ƙara awa bakwai za ka cire awa bakwai a lissafinsu so can suna karfe uku karfe uku rana nan kuma san da ka zo ana karfe nawa ana lissafin karfe bakwai ne na safe ka ga wasa farin girki ko? to haka kuma lissafin sallah amma da za a ce za ka tafi to idan ka kama hanya za ka tafi to a wannan lokacin kuma za ka tarar cewa tafiyar da kai nan da nan sai rana ta faɗi idan ka samu wannan damar a tafiya idan kai suhur a nan ka fita duk inda kai tafiyar awa shida awa bakwai ina tabbatar maka rana ta faɗi duk inda kai gabas kai tafiyar awa bakwai ko takwas za ka tara rana ta faɗi shi kenan kuma sai ka sha ruwa iya naka azumin kenan na awa shida ko awa bakwai an gane ko amma da yamma za ka yi kuma abin zai canja to haka kuma salloli su ma a inda suka same ka a nan za ka yi su in ka kama hanya kana tafiya nan da nan za ka ga sallah ta zo maimakon kana lissafin a samu kamar daga shida zuwa karfe daga bakwai biyar zuwa karfe ɗaya a samu kamar awa bakwai tsakanin sallar asubahi da sallar azahar to ba mamaki kai awa uku sai kaga azahar tayi in ka ƙara awa ɗaya sai kaga la'asar tayi in ka ƙara ɗaya sai kaga magariba tayi nan da nan duhu zai shiga nan da nan gari zai ƙara wayewa kamar yadda na taɓa baku labari ina ga a wannan majalisin wani wani ɗan ɗalibi da ya tara kari oba na sallah tara sallah tara bai yi ba saboda bai san ana sallah a jirgi ba da muka ɗauko shi a airport muka zo gida muka ya ci abinci da daddare sai ce zai yi sallah sai yake tambayar mu yanzu wace sallah zai yi muka ce a kai zaka ba mu ansa wace sallah ce baka yi ba yake to ai shi tun da ya taho bai yi sallah ba ke subhanallahi ai an samu matsala tun daga abuja har Ami- har malaysia baka yi sallah ba ya ce eh ce to ai kari oban da yawa ya ce yau in yaushe ne Ran talata ya ce to ya tabbatar ya yi ranar talata ya yi sallar asubahi a masallacin da unguwar da ya sauka gidan yayarsa daga nan da sha ɗayan rana sai aka kashi airport tun da ya shiga bai ƙara sallah ba ya ce to ai aiki ya same ka yanzu akwai azahar talata la'asar talata magariba isha'i talata akwai asuba laraba azhar laraba la'asar laraba magariba laraba isha'i laraba kafin ka gama kuma asubahin alhamis ta zo so kai sallah tara ake bin sa saboda me saboda bai san wannan hukuncin na cewa zai iya yin sallah a duk inda ta same shi ba to in kana cikin jirgin sama idan ka fuskanci lokacin sallah yayi na daidai wajen ka shiga kayi alola kawai inda kake inda damar ruku'u kayi ruku'u inda damar sujada kayi sujada kamar jirage na kasashen larabawa kamar su saudi suna da wajen da akwai iriyar yin sallah to nan zaka nemi alƙibla sai kai sallar ka idan kuma yanayin da kake zaune ma ba zai yi ba a inda kake a zaune kawai kayi ruku'u kayi sujada a yadda kake kawai ka nuna kai sallar ka in aka tsaya aka sauka akwai wajen da za a iya yin sallah airport inda aka sauka in an yi transit ka tsaya kai sallar ka to shi duk bai san da wannan ba tun da ya tashi daga Abuja an yi transit a Addis Ababa a Ethiopia amma bai tsaya yayi sallah ba ya ƙara wani transit din a Bangkok a Thailand amma bai tsaya yayi sallah ba a in a Kuala Lumpur airport ma da ya sauka ya kamata ya yi magariba da isha a wajen amma bai tambayi inda masallaci yake ba dan haka ya tsaya delay har sai wajen karfe sha biyu dare zuwa karfe ɗaya da muka ɗauko shi sannan yake tambayar bayan ya ci ya ƙoshi wajen biyu da rabi zuwa uku sannan yake tambayar labarin sallah an gane ko su don haka a ko'ina waɗannan ayoyin wani ta'alamu adadar sinina wal hisab da su ake sanin lissafi to yadda ake sanin lissafin 24 hours na kwanaki ta hanyar faɗuwar rana da hudowarta to kuma haka ake sanin lissafi ta hanyar wata ana sanin lissafin watanni inna iddata shuhuri inda Allah 12 shahran fi kitabillahi yawma khalaqa samawati wal ard minha arba'atun hurum dalika ad-din qayyim ko wala tadlimu fihinna anfusakum wa qatilul mushrikeena kafatan kama yuqatilunakum kafa to haka kuma ake lissafin shekaru ta hanyar me watanni ta hanyar watanni ake lissafa shekaru dan haka Allah subhanahu wata'ala anan yake cewa ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا للي الله سبحانه وتعالى يا فيce komai a cikin alqur'ani iyakacin fayyacewa sai aya ta karshe Allah wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqihi ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا
Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqihi kuma kowanne mutum Allah subhanahu wa ta'ala ya lazamta masa littafinsa a wuyansa ko kuma ko kuma tsuntsunsa a wuyansa wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kuma ranar tashin alkiyama za a cire masa littafin nasa kitaban littafin da zai ganshi yalqahu manshura zai ganshi wanda yake an yi publishing din sa a fili yake kowa zai ganshi iqra kitabaka za a ce masa ka karanta littafinka kafa bi nafsika yawma alayka hasiba yau kai ne mai yi wa kanka hukunci ka yi wa kanka ma hukunci kai da kanka ga abin da ka aikata hadihi hiya a'malukum uhsiha lakum thumma utitum iyyaha faman wajada khairan falyahmidallah waman wajada ghayra dhalika fala yumanna illa nafsa Allah subhanahu wata'ala ya sanya wa kowa littafi da za a dinga rubuta abubuwan da yake aikatawa wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin ma yalfidu min qawlin illa ladayhi raqibun atid duk abin da kake yi akwai masu rubutawa kuma suna rubutawa babu abin da zai kubuta daga da zaka aikata wanda zai kubuta ba tare da sun rubuta shi ba shi yasa ma ranar tashin alkiyama wanda bai aikata aiki mai kyau ba zai ce mali hadal kitabi ya wailatana mali hadal kitabi la yughadiru sagiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira wala yadhlimu rabbuka ahada za su dinga cewa wannan wannan irin littafi ne babu wani karamin abu ko babba face an rubuce shi a ciki wa wajadu ma amilu hadira suka tarar da abin da suka aikata intan ready made gashi nan yana nan wajadu ma amilu hadira wala yadhlimu rabbuka ahada ubangiji subhanahu wataala baya zaluntar kowa dan haka faman ya'mal mithqala dharratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara komai kankantar abin da ka aikata na alkhairi zaka ganshi haka nan kishiyarsa wanda yake sabanin alkhairi shi ma zaka ganshi babu abin da yake buya to idan aka baiwa mutum littafinsa da cikin a'amal yawmin qiyama bayan an ba da littafi ko da hagu ko da dama fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fa sawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura Allah ka sa muna daga cikin su wa amma man utiya kitabahu wara'a fahrihi fa sawfa yad'u subura wa yasla sa'ira sai dinga cewa halaka ta same shi a wani wajen Allah subhanahu wataala ce la tad'u al-yawma suburan wa'ida wadi'u suburan kathira ai ba halaka ɗaya bace ba uku kadai ka shiga ba ka shiga uku so uku Allah ka kiyaye mu to zai dinga ce bayan wannan to sai kuma a sanya mizani wa nadha'u al-mawazin al-qist al-yawm al-qiyamati fala tudlamu nafsun shay'a wa in kana mithqala habatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibina a wannan lokacin ne za a sanya sikeli da ma'auni na ayyuka komai kankantar abin da ka aikata wa in kana mithqala habatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibina ba wani lokacin za a yi hisabi daga nan yan wuta a kada su su yi wutar jahannama Allah ya kiyaye mu Allah ka sa ba ma cikin yan wuta wasiqal ladina kafaru ila jahannama zumara hatta idza ja'uha فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين سوكم مؤمني sai a gangara da su sai a tafi wajen tsallaka hisabi tsallaka sira'i wasiqal ladina kafa amanu ila ila ila wasiqal ladina taqaw rabbahum ila aljannati zumara to kafin nan za a je wajen tsallake sira'i da su da kafir da su da munafikai su ma munafikai za a je da su inda za a tsallake siradi idan suka zo wajen tsallake siradi sai a yi musu mu'amala irin wacce suka yi wa mu'minai a nan duniya yawma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum bayna aydihim wa bi aymanihim bushrakum al yawma jannatun tajri min tahtiha al anhar ranan ne zaka ga mu'minai maza da mata hasken su ta gaba da baya saboda dama a lahira iya aikinka iya haskenka a nan ake caji in ka je da full charge ka samu full haske in ka je da low battery kai ta maneji wanda ya je duk babu caji su ne munafukai to in an zo tsallake sira'i za su zo babu caji sun yi layi da hasken mu'minai yau mai kulun munafiquna wal munafiqatu lil ladina amanu انظرونا نقتبس من نوركم إلى ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور munafukai za su ce mene ku dan tsaya mana mu dan dinga dosana da hasken naku ai kaga idan kai wani yana da haske kuna tafiya tare kai baka da torch light in yana haskawa ai za ku tafi tare ko sai su ce to ku dan tsaya mana sai mu dosana tare da su sai a koyi waya baya ku samu haske baya sun dauka baya a nan baya ta kusa ana gudun baya ta nesa lokacin da suke yaudarar mu'minai idza laqul ladina amanu qalu inna ma'akum wa idza khalaw ila shayatinihim qalu inna ma nahnu mustahzi'una to wannan ce bayan in suka waiwaya sai su ga babu komai a nan za a sa hijabi tsakankaninsu za su dinga cewa alam na kuma a ba tare muke bane a duniya sai su ce bala eh ba ba tare eh haka ne ba tare muke ba ka san bala a ce na fiyu ne alam na kuma ashe ba tare muke ba sai ka ce me bala me fassarar sa eh ko a'a a'a in ka ce a'a ai ka zo mu times times minus is plus ai manta wannan mathematics sun kuka yi ne plus times plus is equal to what? Plus. Minus times minus. To minus times minus. Plus. Idan ka kore ka kura korewa ai ka tabbatar in ka kore alam nakum lam korewa ce sai suka ce bala sai suka ce a'a to sun zama kenan ba tare suke ba kenan bari na baku misali rashin kuɗi korewa ne ko tabbatarwa korewa ne to sai nace babu rashin kuɗi Na'am? Akwai kuɗi ko babu? Akwai to shine duk wannan ba ku gane ba mati malaman mathematics da suke ta muku a secondary. Minus times minus is equal to plus. Ai shine wannan nafi nafi fidul isbat. Idan ka kore ka ƙara korewa ka tabbatar in ka ce babu sai ka kore babu ka tabbatar da ita kenan. Rashin kuɗi korewa ne sai ka ce babu rashin kuɗi sai dai rashin niyya. It means akwai kuɗin kenan. ko ba haka ba amma ita niyya da yake ɗaya korewa kai ka tabbatar da kace sai dai rashin niyya kaga ɗaya ce akwai niyya babu tunda korewa ɗaya kai mata almuhim sai suka ce bala za su ce musu bala ba haka sai su ce musu a'a alam na kuma kun sai su ce bala ba haka bane itimi kenan ba tare muke ba sai su ce kun yaudari kanku har kun bari ruɗi ya ruɗe ku don haka ba tare muke ba su kuma mu'minai daga nan ka munafukai sai su taho a cikin duhu wanda ya taho a cikin duhu ga wawa keken wutar jahannama ina kake tsammanin zai fada na'am in suka fada daga nan iya zurfin su iya munafurcin su innal munafiqina fi darki lasfali minan nari walan tajida lahum nasira Allah ka sa ba ma daga cikin su sai mu'minai za su rage a filin su kuma wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya thumma najjil ladina taqaw wa nadharu zalimin fiha jifiya a lokacin za su zo tsallake sirati kowa sai ya fita kan wutar jahannama iya kudinka iya shagalinka a duniya in an je tsallake sira'i iya aikinka iya saurinka akan sira'i wani ya wuce kamar haske wani ya wuce kamar iska wani ya wuce kamar ingarman doki wani ya wuce da rarrafe da kyar na sha da yahu da kyar aka kama ni daga nan sai kantsara Allah ka sa mana cikin wanda za su sha ko sai ayyafiya wa naza'ana ma fi sudurihim min ghillin zamu ciccike abin da ke tsakankanin yan aljanna na kiyayya da kyashi da haushi da kishi har kishi ma babu shi a aljanna sannan sai a zo a shiga a ce musu yan aljanna ku ta rayuwa ba mutuwa yan wuta kuma ku ta rayuwa ba mutuwa Allah ka sa mu cikin yan aljanna ka sa ba ma cikin yan wuta to Allah subhanahu wataala yake ikra kitabak ka karanta littafinka kafa bi nafsika yawma alayka hasiba yau kai da karan kanka ka ishi kanka mai hisabi kai za ka yi wa kanka hisabi yau ma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malu yawma idhin yuwaffihim Allah dinahum alhaq wa ya'lamuna anna Allah huwa alhaq almubin ranar da hannunsu da da harshen su sune za su musu sheda ba wai wani wata gabar bace daban zati وقالوا لجنودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي an tsaka kulla shi za su dinga cewa fatin su me yasa kuka yi mana shaida ce to ubangiji ne yasa muka muka yi magana yadda ya ba ku damar ku yi magana mu ma haka ya ba mu dama muka yi magana dan mu yi shaida a tabbatar muku fair hearing kenan fair hearing principle of natural justice ga abin da kuka aikata a fili gashi nan gashi nan gaɓoɓin da kuka aikata da su su ne za su muku shaida ba batun cross examination balle examination in chief balle re-examination lanet colleague za su gani so don haka ubangiji subhanahu wata'ala zai faɗa maka abin da ka aikata ɗin gashi nan a rubuce wa wajadu ma amilu hadira wala yadlimu rabbuka ahada za su tarar da abin da suka aikata a aikace wa wudi alkitab wa tara almujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaquluna ma ya waylatana ma li hadha alkitab la yugadiru saghiratan ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا wannan hisabi ranar hisabi za ta zo kuma za a auna ayyukan bayi gaba daya babban abin da ya kamata mu yi shine mu yi wa kanmu hisabi tun kafin ranar hisabin ta zo kamar da sayyidina Umar bin Khattab radiyallahu anhu yake fada hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wa zinu a'malakum qabla an tuzana lakum ka auna aikinka ka yi wa kanka hisabi da za a ce yanzu yau alkiyama za ta tsaya aikin da kake aikatawa shin ma'auninka fa amma man sakulat ne ko fa amma man khaffat ne in fa amma man taqulat ne to fa man taqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun Allah ka samu na daga cikin su in ku a yanzu ka gano cewa fa amma man khaffat ne to ka sani cewa fa amma man khaqqa amma man khaffat mawazinuhu fa ulaika alladhina khasiru anfusahum fi jahannama khalidun to sai ka yi wa kanka tanadi na yadda za ka yi kokari ka gyara tun lokacin lokacin lokaci bai ƙure ba domin a yanzu idan kai hisabi ka gano akwai matsala a lissafin to kana da damar da za ka rage munanan ayyuka ka ƙara kyawawan ayyuka sai mizanin ya ɗaukaka amma idan ka bari sai ranar hisabin ta zo to lalle a wannan lokacin kuma nadama ba za ta yi amfani ba domin a ranar ne za a dinga nadama cewa ya laita na nuraddu فنعمل غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير Allah ka tseratar da mu, Allah ka ba mu ikon aikata ayyukan alkhairi, Allah ka kiyaye mu aikata ayyukan sako, abinda muka karanta na daidai Allah ka sa mu tarayya cikin lada, kuskure ko tuntuban harshe Allah ya yafe mana. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.